الحمد لله رب العالمين يرفع القسط ويخفضه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تأخذه سنة ولا نوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسادات الأولياء والمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين إن من أهم مطالب الإنسان في حياته راحة البال وانشراه الصدر فلا لذة للحياة ولا طيب للعيش إلا براحة النفس وانشراه الصدر فبشره الصدر يكون المؤمن قويا في جانب الحق مرتاح البال في كل ميدان قال نبي الله موسى عليه السلام, عليه السلام لما أرسل إلى أشد الناس طغيانا وتكبرا وكفرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعظم أسباب شره الصدر الإيمان بالله الإيمان بالله وبرسالاته وتوحيده في صفاته وأسمائه وأفعاله وإفراده بأفعال عباده وعلى حسب كمال الإيمان وقوته يكون شرح الصدر كما قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال أيضا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين إذا فالتوحيد والهدى من أعظم أسباب شرح الصدر والشرك والبدع من أكبر أسباب ضيق الصدر والهوان ولئن وجد بعض الناس فرحا وسرورا في غير طاعة الله وتوحيده فإنما هي راحة مؤقتة وانشراح زائل لا يلبط أن ينقلب حسرة وضيقا وندامه فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه إذا رأيت الله ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رواه أحمد وغيره وصححه الألباني فمن أسباب انشراه الصدر وراحة البال العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما قلبا وتقالبا فكلما اتسع علم العبد بالله وشريعته ازدادت راحة ازداد انشراه صدري فعلماء الإسلام والسنة أكثر الناس راحة البال وطيب العيش وهم أنفع الناس للناس وأكثرهم نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب والإعراض عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب ضيق العيش والهم وتسلط الأعداء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد يا مسلمي wannan juma'a tamu yau muna tara ga watan rabi'ul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau muna hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2022 babban saƙon da ke cikin wannan khutuba shine rahatul bal kwanciyar hankali da natsuwa da walwala shine babban saƙon da ke cikin wannan khutuba wani zai ce me yasa za a ɗauki wannan take ya zama shine taken khutuba la'akari da irin bakin ciki da damuwan da ɗaiɗaikun al'umma suke ciki wannan kuwa bakin ciki da damuwan ya hada da masu mulki da wanda ake mallaka ya hada da talakawa da masu arziki ya hada da yara da manya lalurori suna bibiyan juna a cikin al'umma talauci ya yi katutu gare mu rashi da fatara ya mamaye mu cututtuka da rashin lafiya sun sako mana mataye sun rasa mazajen aure wanda wannan na haifar da bakin ciki da damuwa waɗansu ko mazajen su ma sun rasa matayen aure mutanen kirki ga gurɓacewar tarbiyya waɗansu iyayen idan 'ya'yansu suka fita suna jin motsi to gabansu zai faɗi allah ya sa yaran nan bai jawo musu magana ba ga tauye haƙoƙa tauye haƙoƙan nan ko a gidan aure mata da yawa suna kuka mazaje na zaluntansu suna tauye musu haƙƙin gidan aure maza da dama suna kuka mataye da yawa na zaluntansu suna tauye musu haƙoƙa na zamantakewa ga matsaloli nan dai daban-daban waɗansu matsalolin ya shafi al'umma ga baki ɗaya matsalan garkuwa da mutane matsalan cin hanci da rashawa a ƙasa ƙasa ta kasa daidaita abubuwa duk sun taɓarɓare sun lalace duk abin da kake sa ran kai farin ciki in ka kalle shi a najeriya sai kai bakin ciki idan ka kalla to waɗannan abubuwa da ke sanya kullum muna kwana da baƙin ciki muna tashi da baƙin ciki sai muka nufaci cewa buri mu yi abin da zai sassauta mana wannan baƙin ciki da damuwa saboda idan zafi ya maka yawa zuciyanka na iya bugawa to buri mu yi abin da zai sassauta mana baƙin cikin nan ya gadar mana da natsuwa da farin ciki da walwala a cikin zukatanmu da wannan sai mu kalubalanci wancan hali na bakin ciki muna fatan insha Allah ta'ala bakin ciki ba zai lullube mu har ya rasa samu ribaci duniya ko lahiranmu ba ya 'yan uwa mu sani cewa babban abin da ɗan adam yake fata a rayuwansa shi ne samu kwanciyar hankali ya samu natsuwa har ma suna cewa wannan ita ce abu ƙwara ɗaya da kowa ya ittifaƙi a kanta a duniya rahatun nafsi in shirahu sadar wani yana iya ce maka shi yana son baƙi wani ya ce maka ina son fari wani ya ce maka ina son garaje wani ya ce maka ina son laƙaƙai-laƙaƙai kowa da irin zaɓin shi a rayuwa amma in ka ɗauko halittu ga baki ɗaya da mutane da aljannu da dabbobi da duk wata halitta da ke motsi to tana neman ta cimma abin da take nema ta samu rahatul bal tana son ci ta ci tana son sha ta sha tana son bacci ce bacci tana son ta zauna da masoya ta zauna da masoya duk wata halitta a duniya ko mutum ko aljini ko dabba an yi tarayya a wannan to babban abin da ɗan adam ke nema a duniya shine rahatul bal kwanciyar hankali wan shirahus sadar da natsuwar rai domin rayuwa ba ta da daɗi inda babu natsuwar rai babu kwanciyar hankali a duk lokacin da mutum ya zama yana da kwanciyar hankali to a lokacin nan zaga yana da ƙarfin hali yana da ƙarfin zuciya yana iya cinkarin duk wani ƙalubale da ke fuskantar shi amma yayin da mutum ya rasa nutsuwa da kwanciyar hankali to sai ya tibis sai ya zama ƙananan abubuwa suna iya hana shi sukuni abin da ya kamata ya ci masa sai ya kasa abin da shi ɗan adam ɗin ya fi ƙarfinsa sai ya zo ya ɗare a kan shi ya fi ƙarfin shi ƙarfi da yaji me ya sa baƙin ciki ya mishi yawa da damuwa da tashin hankali fahimtar wannan ya sanya babban annabin allah annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna mafi girman kai mafi ɗagawa mafi kafirci a wannan zamani to annabi musa da ya gane mahimmancin natsuwar rai da kwanciyar hankali sai wata addu'a bakan damiyar addu'a sai ce rabbi sharhali sadari ya Allah zan fuskanci wani ƙalubale babba to ya Allah ka bani in shirahu sadar ka bani natsuwa da kwanciyar hankali wanda wannan shine zai baka dakewa zai baka karfin zuciya da karfin halin da zaka iya fuskantar duk wani kalubale da ke fuskantanka sai ce rabbi sharah li sadri ya Allah ina roƙonka bani in shirahu sada da annabi Musa ya gane wannan kenan idan ka fahimci wannan da kyau sai ka ga ashe akwai mutanen da yake ɗaiɗaiku ba su da karfin hali da karfin zuciya ƴar ƙarƙanuwan matsala da saɓani yana iya rikita shi wani idan ya saba da matarsa ɗan sabanin da bai wuce zuwa an jima gobe an daidaita ba in ya ƙuni cikin baƙin ciki da tashin hankali daga lokacin hawan jini ya kama shi kenan sai kuma arka zuwa clinic me yasa sun saba da matarsa ta juya mishi baya ta mishi baƙaƙen maganganu ko kuma wata mata ta saba da kishiyanta sai ka ji tana ni dai wallahi ba zan iya ba ni wallahi gara in haƙura da auren daga kin saba da kishiya sai ya kula da aure ai bata isa ba ana son mutum ya zama mai karfin zuciya ne wani lokaci za ga akwai shugaba duk inda aka samu talakawan shi suka dan yi mishi wani karamin zanga-zanga suka yi mishi banga-banga suka yi fito na fito da shi suka kalubalance shi ko suna kan gaskiya ko shi ke kan gaskiya kaka kalli wannan janibin akan dai samu wani shugaba da na ƙasa da shi za su yi taro su je su ce gaskiya oga abin da kake mana ban yadda ba kana mana kaza da kaza da kaza da kaza mu ba mu gane ba ai akan samu wannan irin abin da ya faru shekaru kusan ashirin da wani abu a garin nan aka samu waɗansu ma'aikata suka yi ma wani profesa banga-banga suka ce yana zaluntar su ba shi da ƙarfin zuciya ba shi da ƙarfin hali sai ya je shaguba ya mutu sai ya shaguba ya mutu to wannan akwai irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma so sai ka roƙi Allah ya baka ƙarfin hali da ƙarfin zuciya duk tashin hankali kar ya raunana ka ya hana ka addini kar ya hana ka neman abin rayuwanka kar ya sa ka rame ka bushe ka tsuke baƙin ciki da zanga-zanga da saɓanin mutane ya zauta ka a ganka ka koma kana magana kai kaɗai to annabi musa da ya gane cewa idan kana fuskantar babban al'amari sai ka nemi taimakon allah ya baka inshirahu sadar inshirahu sadar idan allah ya baka za ka samu ƙarfin ɗaukan kowane irin ƙalubale ko a cikin gida ko a waje sannan kuma za ka iya yin kai abin da ya waje ba a kanka za kuma ka iya haƙuri da inda ya kamata ka yi haƙuri za kuma ka iya wato sababi da zabura inda ya kamata ka zabura idan ka zama shugaba waɗansu na iya za su ce maka to kai hatara da mu za ka yi takon saƙa ko sai mun ga bayanka idan baka da ƙarfin hali da ƙarfin zuciya sai ka fara tunanin to ka gani za su je su yi min asiri kenan ga in dai lallaba kowa a rabu lafiya a'a sai ka kyale mutane su ta banna ai sai ka ce musu sai ka ce musu wanda ya fasa ya rena iyayen shi irin yadda annabi hud ya rika gaggatsa magana ga kafiran zamanin shi yana ce mishi fakiduni jami'an sun malatun verun inni tawakkaltu allahi rabbi wa rabbikum wanda ya bar ni ya rena iyayen shi ku je ku kulla mun makircin ku shirya mun duk abin da za ku shirya na zagon ƙasa saboda irin ƙarfin zuciya da Allah ya bashi to shine annabi Musa yake roƙon Allah ya bashi irin wannan ƙarfin zuciyan domin zai fuskanci abokan gaba zai fuskanci wani bala'i da tashin hankali to in ba ya nemi taimakon Allah ya sami in shirahu sadari ba to wannan makin yana iya galaba akan shi dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da aka je yakin Hunain aka samu ganima mai yawan gaske manzon Allah da ya zo ya raba ganima sai ya raba ta a cikin ƙuraishawa ya raba ta a cikin ƙuraishawa ya hana mutanen madina kauni a ciki har ma ya ba waɗansu ƙabilu can na larabawa amma babu wani mutumin madina mutum ɗaya da annabi ya ba ga kuma dukiya an same ta dukiya ba ni da dukiya ba sai wannan sai ya sanya mutanen madina sai suka ji zafi sai suka fara gunaguni radiyallahu ta'ala anhu sai suka fara gunaguni cewa ya za a yi mana haka ya za a yi mana haka ya dace a ce an yi mana haka a ba su wane a ba su wane a ba kabila kaza amma mu muna zaune sai shugaban ɗaya daga cikin shugabannin ansar mutanen madina sa'ad bin ubada sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kasan su ba ɓoye-ɓoye gaskiya da gaskiya ke gudanar da rayuwarsu in an maka gaskiya kai maka haƙuri ka karɓe shi da gaskiya sai ya zo ya ce a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutanen madina fa sun ji zafin abin da ya faru ka raba kyauta ba ni da kyauta ba ka ba su wance da su wani da su wani da su wani amma baka ba mutum madina ko ɗaya ba wannan abu ya musu zafi annabi ya ce kai sa'ad ina ka samu wannan labarin ya ce manzan Allah ni mafaɗe daga cikinsu ne ni mafaɗe daga cikinsu ne kamar da ya ce misali ni ma da ni aka tattauna aiki misali annabi ya ce to na gane matsalan je ka tattaro min ansar ga baki ɗaya sa'ad bin ubada ya je tattaro ansar wai ina sa nuna maka idda ake dakewa ne iya fuskantar kalubale kar yar kankanuwan magana sai ta rikita ka sai ta cire maka zimma sai ta zauta ka wani a lokacin nan idan talakawanci suka yi mishi haka sai ya ce a kama waɗansu a kulli waɗansu a kama su a tsire waɗansu a kama su a tsine musu ya ce ban ƙara sakin musu fuska saboda mene ba in shira fuskada bai iya fuskantar ƙalubale ba an tada mai da hankali yana ganin an mashi banga-banga an zo an tara ofis ɗin shi an cika ofis ɗin ko an zo an guwansu a ƙofar gidan shi talaka sun ce ba mu yadda ba ba mu yadda ba misali addu ana yin wannan musamman a irin wannan gurɓataccen tsarin na demokaraɗiyya da kuke bi to sai wani gigi ce annabi ya ce to a taro mu mutanen madina sai aka taro annabi ya miƙe ya yabo ga allah ya yabi allah da abin da allah ya cancanta yi salati gare shi sallallahu alaihi sallama sai ce ya ko mutanen madina labari ya zo min an ce kun koka kun nuna damuwanku kan cewa an yi rabo an yi kaza an yi kaza an yi kaza labari ya zo mu to amma mutanen madina kar ku manta ban zo nan na same ku batattu ba Allah ya shiratar da ku ta sanadiya na da duk cikinku ba shirka da kafirci kuke yi ba zuwa na Allah ya ba ku haske na imani suka ce gaskiya ne haka aka yi ban zo na same ku talakawa ba mai kuke da shi a madinan ƙauye ban zo na same ku talakawa ba amma zuwa na Allah ya lota muku suka ce gaskiya ne ban zo na same ku maƙiyan juna ba yaƙi kuke da aus da khazaraj ta ƙarƙashi na Allah daidaita ku suka ce gaskiya ne gori dai da falala ya tabbata ga Allah da manzansa haka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah da manzo ke da gorin da za su yi mana mu ba mu da gorin da za mu yi ma Allah sai ce to kuma ku bani amsa ka ji siyasa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ku ban amsa mana kuma in na gaya muku waɗannan maganganun kuma ku ban amsa suka ce to da me za mu baka amsa ya manzan Allah ya ce sai ku ce kai ma mutanenka ba su kore ka ba ba mu muka karɓe ka ba ba mu muka karɓe ka ba ba a nuna maka ƙiyayya a mahaifanka ba ba mu muka rungume ka ba ba a kore ka daga garinku ba ba mu muka baka masauki ba ya ka kawo masa irin waɗannan kalmomin kaga tun anan an gama da matsalar na hankali ya kwanta amma annabi sai ƙara masa da wani bayani yake cewa kai mutanen madina ku sani wallahi baicin hijira da na yi wallahi da na zaɓi nima in shiga cikin mutanen madina da na zama ba ansari yake kuma ku sani duk inda mutanen duniya suka bi wani hanya mutanen madina suka bi wani hanya na rantse muku da Allah ne zan bi hanyar mutanen madina ne yace duk abin da kuka na same shi a duniyan nan na ba mutane na ba su kasancan duniya ne ku na bar muku imani da kuke da shi yace ba zai muku daɗi ba yau a ce mutanen duniya mutanen gari kaza da gari kaza sun tafi da akuya wannan ya tafi da raƙuni wannan ya tafi da kaza ku kuma kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai muku daɗi ba Allahu akbar mutanen Madina sai suka fashe da kuka kuka suke yi suna ya manzon Allah mun yi imani da Allah mun yi imani da kai ya manzon Allah daga nan aka magance matsalar shikenan kowa kowa sai koma farin ciki da dariya da walwala wai ina son ka gane irin yadda ake sa siyasa da dabara da wayau hangen nesa gurin iya fuskantar kalubale na rayuwa ba ka zama mai raunin zuciya ba wannan shi ake kira inshirahu sadar natsuwa da kwanciyar hankali da bawa ke samu a cikin zuciyarsa wanda in Allah ya buɗe maka wannan shikenan shikenan yau duk matanka guda biyu suna saɓani kishi ya motsa kuma aiko gidan annabi kishi kan motsa na na aisha ta taɓa fasa tangaran ɗinna na saudatu na na saudatu ta kawo manzan allah romo na na aisha tana wurin ta ce mai kika kawo ta ce romo na kawo annabi ta ce mu gani ta karɓa ta fasa annabi ya ce allah sai kin biya to in kai ne shikenan sai ka dawo bakin masallaci kai kuka kai kuka kai kuka ka ce kai musu Allah ya isa dun ne musu Allah ya isa Allah ya isa tsakani na da su kullum suna son samun bakin ciki daga an fasa tangaran sai maganan bakin ciki da hawan jini akan samu irin wannan ai amma manzon Allah cikin siyasa yace zaki biya ita kuma ya nuna mata godiya akan abin da ta yi wacce ta kyautata ai ya kamata a yaba mata ke kuma da kika fasa tangaran wallahi sai kin biya sai kuma da ta biya to akan samu lokaci mata a gida su takura maka ko su ta rigima ya su ya su akan ƴaƴan gidan ne fa ba wacce ta zo da ɗa daga gidan iyayenta duk a gidan suka tsinci ƴaƴayen amma akan ƴaƴan sai su nemi su raba maka kan gida in kana da raunin zuciya ba ka da inshirahu sada shikenan sai kai ta bakin ciki kai ta kwana cikin tashin hankali sai kuma a fara zuwa ana auna jini a ce jinin ka ya hau mene dalili ya ce fitinan mata ka zama mai inshirahu sadar ka zama ƙauyen fi janibin haƙ ka zama mai ƙarfi a janibin gaskiya to ko irin waɗannan abubuwan ne za ga wani lokaci wanda ya goge a mu'amala zai iya zuwa ku yi jayayya da shi ku yi zafi ku hau sama amma kai ka san yana son ya kara abin da ya gane ne kai ma kana son ka kara abin da ka gane amma wani kana sa'ansa da shi shi kenan sai ya ɗauki baƙin ciki ya ɗora makan shi ya ɗauki gaba da kai sai ya ɗauka yanzu da gangan jikin shi kake matsala wani ko wata matsalan fa matsalan ilimi ne kai ka ce ana yi wancan ya ce ba a yi to ya za a yi warware matsalan sai a zauna a tattauna tattauna wani ilimi ka kawo hujjojinka ya kawo nasa in naka ya fi ƙarfi ya karɓa in naka ya fi ƙarfi ya karɓa to wani kana yin haka sai ce ka gani ni ya nuna min bai ƙaunana wallahi ban ƙara mu'amala da shi ni da shi har abada akan halar da haram na Allah ai ba wannan to wani shi kana jayayya da shi shikenan kawai sai ya aje ka gefe guda dan mene za ka yi jayayya da shi to waye kai da ba za a yi jayayya da kai ba ka gaya min kai waye da ba za a yi jayayya da kai ba ai wahayi ne kawai ke raba jayayya a nan sosai ya je zai yi sallah ga munafukai sai na umar ya ce manzo Allah ba za ka yi musalla ba annabi ya ce ya umar Allah ya bani zaɓi ne ko ka yi musalla ko kar ka yi musu ka bari in musu sai na umar ya ce manzo Allah ba za ka yi ba gaskiya ba za ka yi ba munafukai ai munafukai ba su da wani mamora a kyale su kawai to har fa sai da abin ya koma wahayi manzo Allah ya ce ma Umar ilaika anni kauce ka ban guri to yanzu ya zama ya zama umarni amma baicin haka nan baicin haka nan ina da nawa fahimtan kuma a cikin Qur'ani ya samu sayyidina Umar kuma gashi zai kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja to kenan ashe kai baka isa ka cewa kai ba za a yi jayayya da kai ba Allah ya gafarta mala Abakar guni haka idan kana sauraron shi a yau sama da shekara fa 30 da mutuwan shi yau shekara 30 da mutuwansa 1992 in kana sauraron shi da ɗaliban shi sai ka rika jin zafi a yanzu irin yadda suke mu na ƙasar shi sai ka rika jin mishi zafi shi ko shekara 30 mayar ga yabar duniya kuma da ya yi haƙuri da su ɗin yanzu ba gashi an gane addini ba duk da dai kuma an wuce wuri ta kai ga rashin girmama malamai an wuce wuri amma dai an gane addini an gane ƙur'ani an gane sunna to haka yi waje ba kai maka aje kanka ka zama mai karfin zuciyar da din an zo an tattauna da kai karka je kai ta farfasa yau an yi munakasha da kai an yi abin nan da kai ka koma gida kana ta zazzabi matanka ta tambaye ka yaya ka ce wa yau an yi jayayya da kai to dan mene ba za a yi jayayya da kai ba ka zama mai kuwatar abin nan kuwatar sadiri ka zama kana da karfi sosai kana da inshirahu sadar to ala ayyi hal abubuwan suna da yawa yanayi na lokaci zai samu dakata a nan amma ko a nan ɗin muka tsaya ka gane tasirin mutum ya zama yana da inshirahu sada kuma kamar yadda annabi musa ya ta addu'a rabbi shirahli sadari wa yassirli amri wahal uqdatan min lisani yafqahu qawli a cikin sota qaha to kai ma kai ta addu'a Allah ya baka inshirahu sada sai kaga talaucin da ake fama da shi a Najeriya kana ji ba baka ji ba amma bai hana ka addini bai hana ka rayuwa bai hana ka ɗeba kewa da Allah sai ka ga cututtuka da ke damunmu kana jin raɗaɗin ciwo amma kuma Allah ya baka ƙarfin hali da ƙarfin zuciya da ƙarfin rai bai hana ka komi hakanan duk wata matsala mace ne ta rasa mijin da za ta aura an ta addu'a an ta addu'a an nemi malamai su taimaka da addu'a har yau dai Allah bai turo miji ba yau shekaranta talatin ya za a yi to ki sami rabbi sharhali sadari Allah baki karfin zuciya da karfin hali sai kiga ba ki je ki zina ba ba ki je ki bi maza ba ba kuma zaki ɗaya da ƙauna daga rahman Allah ba ko kuma yara an yi bakin ƙoƙari yara suna nan sun kan gari ba za ka ɗaya da ƙauna daga rahmar Allah ba kuma 'ya'ya ba za su maka hawan jini ba to tun anan kawai mu gane tasirin Allah azata kar inshirahu sadar wa rahatul ban insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan ba ko wani sati ko kuma dai wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya nufa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da rahatul ban Allah ya azurta mu da inshirahus sadar Allah ya ba mu karfin zuciya Allah ya ba mu karfin hali Allah ya ba mu wato wuya mai karfi da za mu iya fuskantar kowane irin kalubale mu iya daukan kowane irin nauyi na addini ko na rayuwa ya Allah subhanahu wataala duk abin da zai zama ya tada mana da hankali Allah ka nisanta mu da gare shi ya Allah ka raba mu da cututtuka ya Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da wahala da kakanikayi ya Allah ka raba mu da zalincin shugabanni ka raba mu da kangarewan talakawa ya Allah ka tabbatar da daga dagan mu akan daidai har zuwa mutuwa ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah duk abin da ya dame mu a wannan ƙasa tamu to ya Allah ka ɗaukake mana cikin falalanka da rahamanka ya Allah baiwa da falala tana gare ka ne ya Allah ya Allah ka ɗaukake mana dukkan musiba da bala'i da talauci da kunci da wahala a cikin wannan ƙasa tamu ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya shugabannin Allah ka yi musu jagora Allah ka kama hannunsu zuwa ga dukkan alkhairi zaɓuɓɓuka da ke fuskanto mu Allah ka yi mana zaɓi na alkhairi ya Allah mun wofinta daga wayo ko dubara ya Allah al'amura duka suna hannunka Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi ya Allah wanda zaɓen shi zai zama alkhairi ga al'umma da addini Allah ka zaɓen mana shi ko da mu ba mu san shi ba ya Allah wanda zaben shi zai cutar da addini da al'umma ya Allah ka nesanta mu da gare shi ko da shi muke so a cikin zukatanmu ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah 'yan mata da ke neman mazajen kirki na aure Allah ka yi musu kyakkyawan zaɓi matasa da ke neman matayen kirki na aure Allah ka yi musu kyakkyawan zaɓi kai har magidanta da ke neman ƙari Allah ka yi musu kyakkyawan zaɓi ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka taimake mu da gaskiya ka taimake gaskiya da rayuwar mu da ilimin mu da dukiyar mu ya Allah ka tabbatar da daga daga mu har ya zuwa mutuwa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك